أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتم لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anu muna cikin sharhi da bayani game da bismillah malam ya ce wa iza arabta mata don manatuhul basmalatu min asirarin tauhidi idan ka san abin da bismillah take kunshe da shi min asirarin tauhidi na asirarai na tauhidi na wato kadaituwar Allah الموجب لمن تحقق به ذوقا رسوك القدم في مقام التجريد ina fata an gane asiran da bismillah take dauke da shi na kadaituwar Allah almujib wanda yake wajibtawa liman tahaqqaqa bihi ga wanda wannan asiri ya tabbata bihi gare shi zaukan ta bangaren ɗanɗano na ma'arifa ina fata an gane to abin da yake wajibtawa rusukal kadam tabbatar dugadigi tabbatar kafa fi makami tajiridi cikin mukamin na tsirai ta gabarin wani Allah to alimta za ka yi sani ilma yaƙinin sani na sakankan cewa an na fi mashru'i ya ta biha haƙiƙa cikin shar'anta buɗewa da bismillah fil umuri zawatil bali cikin al'amura ma'abuta muhimmanci ko to tambihan za ka samu a cikin shar'anta wannan za ka samu tambihan tambihan ba shine ismu anna anna fi mashru'i yake ibtita biya fil umuri zawatil bali tambihan ai anna tambihan haƙiƙa faɗakarwa ala sidikin ruju'i a bisa gaskiyar komawa ilal maulal kabirul muta'ali zuwa ga ubangiji mai girma madaukaki to ya tabbata fi mashru'iyyatil ibtida'i biya cikin shar'anta budewa da bismillah fil umuri zawatil bali cikin al'amura ma'abota muhimmanci ina fata an gane akwai fadakarwa a bisa gaskiyar mai faɗin bismillah nan gaskiyarsa ta komawa ilal maula zuwa ga Ubangiji alkabirin muta'ali, bi tabarril abdi da kubutar bawa, min haulihi daga dabararsa wa kuwatihi da ƙarfinsa, zai bara'a daga dabararsa da ƙarfinsa, wa'aki sami da kuma riƙonsa, bi haulillahi da ikon Allah wa kuwatihi da ƙarfin zatin Allah, ya barranta shine bi tabarril abdi. da barrantan da bawa yayi daga duk wata dabararsa da ƙarfinsa da kuma komowarsa da yin riko da ikon Allah da ƙarfin zatin Allah fi kulli daf'in cikin dukkan wani tunkuda wa tarkin da kuma bari wato matsawa da kuma tsayawa wa kulli hali min al ahwali kai da dukkan wani hali daga cikin halayen bawa wa haza wannan la mahalata ba makawa هو الكثير شيني كيمياء سعادة كثير السعادات الذي تتفانى في طلبه أرواح السباك الذي وند أرواح السباك لا يكم ما سين إيري تكين هلرات أبنجدي السابقون السابقون أولئك المقربون سنة السباك كاغاني أيتو أرواح السباك لا يكم ما سين إيري أهلرات الله takafana take karewa fi ɗalibihi a cikin neman wannan matsayi na bismillah shine tabarril abdu min haulihi wa quwwatihi wa atisamuhu bi haulillahi wa quwwatihi fi kulli daf'in wa tarkin wa kulli halin min al ahwali wannan ba makawa shine abinda as-subaqu takafana take karewa fi ɗalibihi a cikin neman sa wal kanzu da'im shine taska madawwamiya allati la yukusha alaihi wanda ba a tsoron karewa ga wannan taska min kasratil infaqi saboda yawan ciyarwa ko yawan bayarwa kama ashara ilayhi hadisu sabitu anhu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashara ilayhi yayi ishara zuwa gare shi hadisin shine manzo Allah yana cewa la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna manzo Allah ya ce wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun wata taska ce min kunuzil jannati daga taskokin aljanna kasan ku taska aljanna ba ta karewa wa fi ruwayati a cikin wata ruwayar hadisin manzo Allah ce la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzin tahta al-arsh wata taska ce daga cikin taskoki tahta al-arsh a karkashin al-arsh to ko ma wace ta ko ta gidan aljannan ce ko ta karkashin al'arshin ce ai taska ce ta Allah taskar Allah ko ba ta karewa amma inda kum yanfadu wa ma inda Allah bakin abin da yake wajen ku ne yake karewa amma abin da yake wajen Allah bakin wanzaje ne qala fi ladaifil minan malam mai littafin ladaiful minan ya faɗa yace fa tarjamatu tarjama ko fasarar wannan hadisi zahirun a bayyane yake an ce taska ce daga cikin taskokin aljanna ko taska ce daga cikin taskokin taskoki na ƙarƙashin al'arshi to wani irin fassara kake nema duk wanda zai maka bayani dai ba zai gaya maka hakika ne da taskar take ba an sajiye taska ce ta Allah kayan Allah ko baya karewa saboda haka tarjamar wannan hadisi zahiru a bayyane yake ka gane ai alkanzu wal makanuzu da taskar da abin da aka taskance fiha a cikinta sidqut tabarri min al shine gaskanta yin bara'a min al daga dabarar bawa wal quwwati da kalfin bawa wal ruju'u da komowa in ya barranta da kalfinsa da dabararsa sai ya komo ila haulillahi zuwa ga ikon Allah wa quwwati da kalfin zatin Allah in ji mai ladaiful minan wa min huna to malam sayyidi muhammadu arabi asa yace to daga nan ne kanat tasmiyatu bismillah min sadiqi daga mutum mai gaskiya kanat ta kasance mulhiqatun lahu mai riskar da shine bi darajati ahli takwini da darajar ma'abota takwini kun fa yakunu shine a takwini daga yace bismillah abu kaza ya kasance kawai sai abin ya kasance amma fa sai ta fito mina sadiki daga mai faɗinta da gaskiya yanda harshe ya ce bismillahi to har a zuciyarsa ta barranta daga dabararsa da ƙarfinsa ya komo zuwa ga nema wajen ikon Allah da ƙarfin zatin Allah to duk wanda ya faɗi ta da irin wannan gaskiya to mulhiqatul law za ta riskar da shi bi darajati ahli takwini da darajar ma'abuta takwini irin su shehu ibrahim a fadinsa da ya ce wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun ai ai haka yake ba wa amri bi amrillahi lamari na yana tafiya ne tare da lamarin Allah in qultu kun in nace abu ya kasance ya kun take zai kasance waɗannan su ne ahlus takwini to ana neman sidqul dawiyya ko sidqul niyya ko sidqul qalbi alal arifu billahi wannan masanin Allah mai ladaiful minan ya faɗa fi hashiyati ala dalailil khairati a cikin hashiyarsa na sharhin da yawa salatan nan na littafin dalailul khairati ma nasuhu ga bayanin nasa yace wa fi tafsir al-fatihati ya zo cikin shi ma nakalto waye a cikin hashiyarsa ta dalailul khairat yace wa fi tafsir al-Fatiha lil Imam Abi al-Abbas Ahmad al-Iqrishi eh yace ya zo cikin tafsirin Fatiha lil Imam Abi al-Abbas ga wani wali Abu al-Abbas Ahmad arifai duk wani Ahmadu in ya tumbatsa suna masa alkunya da Abu al-Abbas ko da a cikin ƴaƴansa babu Abbas din kamar Shehu Tijani Allah ta masa Abu al-Abbas hatta Ibn Taymiyyah ana masa ikiya da abul abbas ahmadu bin taymiya to shi ma wannan imamu ne abul abbas ahmadu al-ikrishi qala ko qala wahab ibn al-wardat yace wahab dan warda ya fada wa kana min al-abdal shi kuwa wahab dan wardatu yana cikin abdalu ai mun yi bayanin abdal a farko farkon madalib wato sabu madalib din nan ko yawa matsayin abdalu to shi a zamanin sa ana kyautata masa zato yana cikin abdalu wato rijalul gaibi to shi wahabu ibnul warda yace law qala bismillah da bawa zai faɗi kalmar bismillah sadiqun kuma yana faɗinsa da gaskiya irin wancan da aka faɗa ya barranta da dabararsa da ƙarfinsa ya komo ya fake da ikon Allah da ƙarfin zatin Allah to da zai faɗe ta yana mai gaskiya ala jabalin ya tofa wa dutse ya ce lazala da dutsen nan ya gushi in dutse ya kare ma guri a gona ko a gida kana so ka yi gini to ba sai ka sha wahala ɗebo leburori da diga da kayan fasa dutse ba ka tsarkake zuciyarka ka zamanto daga cikin ahlus takawini in ka zo ka ce bismillah kai dutse matsa ko kai dutse nutse cikin ƙasa ina so zan yi noma ko zan yi gini yace lazala da dutsen nan ya gushe ya baka gudu wannan haka yake a wajen ahlus takawini wa ila haza to zuwa ga wannan ne inji sai Muhammadu al-Arabi ashara babu ahlul isharati shashin ma'abota isharori suka yi wato yayi ishara bi kauli da fadin sa shi ma yace bismillahi minka kalmar bismillahi a wajen ka kai bawa sadiki to bi manzilati kun tana mazaunin kalmar kun fa yakunu ne minhu daga wajen Allah ka gane kamar rabawa akai kai ka ce bismillahi shi kuma zai ce wa abin ya kasance ba shi kenan ba bismillahi minka bi manzilati kul minhu minhu ay damirin ya'udu ila Allah ma'anahu tunda ba kowa ne dan cikin gida ba sai an yi gwali gwali ma'anar wannan zance annaka cewa kai muridi sadiki idza qulta in ka faɗi kalmar bismillahi muƙinan kana mai sakankan cewa kawwanan lahu hada daka Allah zai kasantar da bukatar ta zai cewa abin da ka gaya wa bismillahi dan shi abin ya kasance wa ka ɗalaba taka zai baka abin neman naka duna ta akirin ba tare da jinkiri ba in kuntu in kuntu kun ya kun bila ta suwifi ba tare da saufa ba sai an jima ba tare da sinu ta suwifi ba shine duna ta akiri ya'ani abin da yake nufi da kalamar ikilishi zancen wancan sai da abu abbas ahmad ikilishi rahimahullahu shine ya ma fassara anan cewa bismillahi minka bi manzilati kun minhu to shine in ka faɗe ka da yaqini to Allah zai kasantar da bukatar taka ya baka abin da ka nema duna ta akiri ثم قال الآله بالله تعالى sannan shi wancan malami abul abbas ahmad al-ikrishi ya faɗa ba'adahu bayan wannan zance ba na su ga abin da ya ƙara cewa yace wa adal hatimi wa addal hatimi akwai ƙarfi a dalin ba wa adana alƙawari ba adda ne na kidaya fas'alil adina wa addal hatimi shi sayyidi muhiddin ibn al-arabi al-hatimi as-sufi adda ya kidaya asma'a takwin sunayen Allah na kasantar da bukatun bayi ya kidaya su min al-karamat daga cikin karamomi na waliyai masana Allah imma bi ma'rifatil asma ko dai a dalilin sanin sunayen Allah ya karrama wani wali daga cikin waliyansa ya sanar da su asma'ut takawir suna nan a koyi a cikin sunayen Allah kana kiran Allah da wannan sunayen take abin da kake so Allah zai kasantar da shi su ne asma'ut takawir Allah yana karrama wasu daga cikin waliyai in ma bi ma'rifatul asma ko dai a dalilin sanar da su wannan sunayen wa in ma bi mujarradi sirki ko kuma da tsanancin gaskiya kawai ba su san ma sunan yana cikin ahlus wato asma'ut takawiri ba amma saboda gaskiyar niyyarsu da sakankance wasu da lamarin Allah daga sun faɗi sunan ko ba su san shi ba kawai Allah zai kasantar da wannan abin da suke nufi ta hanyoyi guda biyu li'anna bismillahi minka shi ma sai di alhakimi muhiddin yace domin kalmar bismillahi minka daga gare ka bi manzilati kun minu tana mazaunin kalmar kun minu daga Allah qala yace kaza ashara ilaihi ba'dul arifina yace haka nan shashin arifai yayi ishara gare shi min ahli takwini daga ma'abota sirrin kun fayakun yace wa huwa sahihun kuma wannan magana ce ingantacciya qultu in ji shi sai Muhammad al-Arabi as-Sa'idi yace ni kuma sai nace wa qad fara shehu Muhyiddin al-Hatimi Sheikh Muhyiddin al-Hatimi radiyallahu anhu anan ya bayyana fil futuhatil makkiyya cikin littafin na al-futuhatul makkiyya asna al-adubati tirmidhi tirmidhiyya tsakankanin amsoshin da yake bayarwa mai suna at-tirmidhiyya binisbati hazihi alqawlati da danganan wannan magana wace magana ce wahiya ita ce kalmar bismillahi minka bi manzilati kun minhu ko ya ce an samu irin wannan magana lil hallaj ga muhammad wato mansurul hallaj rahimahullahu ta'ala wanda shi mansurul hallaj an yi shi tun kafin sai da abdul qadir jilani wannan shekara dubu da wani abu wa nasu ibaratihi asalin nassin ibara ta shi mansurul hallaj yace qala al hallaj ko to nasu ibarati nassin ibara shi muhiddini al hatimin da ya kawo a cikin butuwatul makkiya yace qala al hallaj mansurul hallaj ya ce bismillah min al abdi kalmar bismillah daga bawa bi manzilati bi manzilati kun min al haqqi tana mazaunin kalmar kunne daga alhaƙu tabaraka wa ta'ala kusan abunsa aka fara ce don waɗancan shi kansa muhitin ibn arabi alhatimi ai an yi shi ne bayan abdul qadir jilani shi ko abdul qadir jilani an yi shi ne bayan mansurul hallaj ka gane ai mansurul hallaj da wasu daga cikin mahajubai ko su munkire suke cewa wai zindiki ne ya mutu kafiri abdul qadir jilani da ya zo ya ce mansurul hallaji san tsina ya kwashe shi har wasu suke kafurta shi ya ce da na riske shi da na yi riko da hannunsa zai shi fi da abdulkadiri to kaga shi kansa ya yi ikirarin cewa ya zo ne bayan mansurul hallaji to ga shi kalma ta fito daga wajen mansurul hallaji a ce ya riga abdulkadiri ma bismillahi min al-abdi yace bi manzilati kun min al-haqqi kalmar bismillahi daga bawa tana mazaunin kalmar kun min alhaƙi daga alhaƙu tabaraka wa ta'ala kuma qala shaykh muhiddini radiyallahu anhu ba'dahu bayan wannan zance a futuhatul makkiya yace wa ba'dun nasi lahu kun amma fa ka sani shashin mutane shi ana ba shi sirrin kun din duna bismillah ba tare da sirrin bismillah ba su sun tsallake wannan ma kamar shi Ibrahim da yace wa amri bi amrillah in qultu kun yakun ko kaga su an ba su me sirrin kun fa yakunin ne duna bismillahi yace wa humul akabiru sune manya manya daga cikin bayin Allah yace kama qala sallallahu alaihi wasallama fi gazwati tabuka ya kawo hujja ma da maganar manzon Allah a cikin kissar yakin tabuka lokacin da aka tafi tabuka lamma ra'au shaksan yayin da suka ga wani mutum yana zuwa cikin kalwaiwainiya a nesa falam ya arifu ba su gane kowaye ba a nesa fa aka ce ya su ga wani jan yana zuwa a hango duhu duhu mutum manzo Allah me yace nace kun abazari yace ka zamanto Abu Zarri yana zuwa kuma sai zama Abu Zarri ne kaga anan ba maganar bismillahi min al-abdi ko bi manzilati kun min al-haqqi ba shi wa kun din ma yace ba bismillahi abu zarri ba yace kun aba zarri fa idan huwa abu zarri sai gashi kuma da mutumin yazo ya zama abu abu zarri din ne radiyallahu anhu to ko an yi ittifaqi duk abin da ya zama mu'jiza ga annabi to ya halatta ya zama karama a wajen wali a cikin waliye ma akwai masu wannan domin lokacin da aka zo yakin tabukan ka san munafukai yawanci ba su je ba saboda nisan tafiyar da kuma ana lokacin galjin rana da zafin rana inuwa tana da daɗi ruwan sanyi yana da daɗin sha kuma ga abokan gaban da za a je a yaƙa rumawa ne ba laraba da aka saba yaƙi da su ba wanda a ƙaramar runduna sai su fito maka da mutum dubu saba'in ruma a lokacin sun fi larabawa yawa sai su fito maka da runduna mutum dubu saba'in su kwa laraba sai sun hada da kyar suke samun dubu goma to kaga ko munafikai tunda ba da Allah suke zuwa ba ba za su iya fita yakin nan ba to da yawa kafin ai magana Abu Zarri za a zo inda manzo Allah ya da zango ana cewa ya Rasulullahi wani ma bai zo ba sai ce ku rabu da shi da uhu in akwai alheri a tare da shi to Allah zai zo muku da shi in kuma babu alheri a tare da shi to Allah ya hutar da ku daga sharri aka ga lissafa munafukai ya rasulullahi ai wani ma bai zo ta kula mu da shi in akwai alheri tare da shi Allah zai riskar da shi gare ku in babu alheri tare da shi Allah ya hutar da ku sharri to a irin haka ne sai aka hango da aka faɗa Abu Zarri har har Abu Zarri an faɗa shi kuma abu zarri abin da hana shi fitowa tare da manzan Allah ya tanadi taguwa ta hawa da lokaci ya kusa sai ta kasa lanar ba lanar da za a fita ta kasa to haka ya ɗauki kayansa a kansa ya biyo hanya har ta buga da ƙafa to ka ku tafiyarsa ba su zo daidai da wanda suka fita akan raƙuma da dawakai ba shi yasa aka tsere masa aka rika shi zuwa da kafarsa ya zo ta buka abu zar saboda taguwarsa da ya tanada ta kasa kuma ranar da za a fita ta kasa ballantana in akwai sauran kwanaki ya tanadi wata haka ya dandaka da kafarsa tun daga madina har ta buka haka kuma manzo Allah da aka hango aka ce ga wani cewa alamar mutum yana zuwa sai manzo Allah ce kun abazarri ko ma waye wannan mutum ka zama abu zarri fa idan huwa abu zarri yayin da ya zo kuma aka ga kawai aka ga Abu Zarri ne radiyallahu anhu to sai ji Muhammad eh tsakanin Madina zuwa Tabuka mil 900 inna lillahi raji ya ma wuce Kano kenan da da Zaria to haka ya tafi da kafarsa har Tabuka ka zai Tabuka sitati ne mai zaman kansa a Saudiya wa ataina bihi sayyidi Muhammad al-Arabi as-sa'iyati mun zo da wannan hadisi da wannan maganganu na sirrin bismillah ne ta timiman li fa'idatul kalami domin ya zama cikawa ga fa'idar wannan zance da muke akan sirrin bismillah kama hiya adatuna fi misli hadal maqami kamar da ita ce al'adar mu cikin misali irin wannan matsayi duk sabo matsalin in ya zo karshe to zai kokari ya kawo maka ko hadisai ko ayoyi da suke munasaba da wannan zance da yake yi a cikinsa to alhamdulillah sai mu tashi fa'idatun ba